al-ma'awwal ma'awwal kenan na'am
wato wannan shine ɗaya kaso ɗaya daga cikin sauran kaso hudu da zamu karanta na wanda suke bayyana lafazi kamar dai sun da muka can karatukan wajen baya da dama mun yi magana akan abubuwa guda hudu mun yi magana akan nasi muka yi magana akan zahiri sannan mujmali mun fara magana akan mujmalin sannan muka yi zahiri sannan kuma yanzu zamu zo akan ma'awali shine magana ta hudu wanda dai sun fi dukkanin su kowanne daga cikin suna bayyana lafazi ne idan lafazi ya zo ya yake nuna ta iya yawa ya zama fuska ɗaya kawai ma'ana ɗaya yake nuna in ma'ana ɗaya yake nuna daga ita ba wata ma'ana shine ne in kuma yana nuna ma'ana guda biyu za ta iya yin nan za ta iya yin nan kuma sannan ba a samu wani murajjihi wanda zai tarjihin kowane ɗaya daga ciki ba sai a ce wannan abin ya zama mujimali gayar mutane da lalace kenan ba ta bayyana hukuncinsa bai bayyana ba idan kuma ya zama an samu wani daga cikin lafazin ya rinjaya da bangare ɗaya amma daga cikin lafazin magana ne shine zahiri kamar yadda mun gama shi mun yi magana shi kansa a zahirin mun yi faɗi abubuwa da dama akwai wanda a cikin lafazin ne akwai wanda kuma wani ne wanda a na ƙarshe shi ne zai bayyana shi to wannan sai mu'awwali kuma shi ne waɗanda shi kuma wani abu ne ya zo amma mun fasi an can daga nesa ne ya zo ya bayyana wannan kamar wata aya ce aka faɗa a nan to wata aya ce can aka dogara da ita ta bayyana wannan magana da ake magana to shi ya kira mu'awwali kenan sai ya zama tawili aka to shi abin da zamu karanta mun karanta a zahiri mun faɗi sabubba sabubba guda takwas waɗanda suke kowane daga ciki yana da muƙabalin hakika da majazi takiri tasisi ko ta kadimai tahiri da tartibi da duk waɗannan abubuwan da muka karanta to waɗannan abubuwan da muke cewa suna muƙabalin su ai mun ce asali kaza ko to duk wanda muke faɗa asali to shine ake hukuncin zahiri da shi wanda kuma yake muƙabalin nasa shi kuma shine ake tawili da shi saboda haka yanzu kamar yanda sufofi guda takwas abubuwa guda takwas da muka faɗa muka faɗi lafuza guda takwas waɗanda su ne suke ƙarfafa zahiri ne kuma muƙabalinsu shi kuma shi ne yake bayyana ta tawili kuma ma'awali kuma na
shi ta ga sunan yake nan ba wala ma bi dalilin mun jahanu li zartila hu il sabahu tawila tuna samaniya kamar al-azbal zuhur al-maliya حمل على مجاز اللفظ الشرعي أو لغوي أو بعرف مرئي وقولنا بواجد سلعته في فلز أو لا بها حجته
قول الرسول صاحب المقام صاحب المتاع أحق بالمتاع بانتزائي فأنا في ذلك المفلس وحقيقة الدليل والتبسوا التبسوا
نعم قلنا تعين المجاز اللغوي في غيره بذكر تبليغ قوي وقوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أو لها يوم المسائلات بالزنا للعنبية وبعل أصحابنا والشابه وبعلنا المراد العقد إذ حقيقة يراد بالشرع والنكاح بالورع مجاز جواب الأولين ذلك المجاز
na'am ba awwalu
wanda yake lafazi wanda yake mu'awwali kuma na'am ma bi dalilin mufassir rujuhanu na'am shine abin da rinjayar da shi ya tabbata da wani dalili ne amma mun fasilin hannu wanda ya rabu da shi ba a cikin sa yake ba na'am
saboda haka aka ce liza itilawu huwa ilu saboda haka sai bayyana sai zama tana da karanci tunda abun in ka karanta shi anan babu wani abu a jikin sa ba wani abu a kusa da shi da zai bayyana shi kamar na zahiri sai ka tafi can wani waje watakila wata aya ce ma can wani waje sannan za ka gano ga tawilin wannan abin ka gane cewa eh hakika ga abin to kaga ai bai- bayyana sai ta zama ta inganta
na'am asbabu tawilatuna samaniya sababan tawilin mu wanda za mu sauba da za mu sauyin tawilin shi guda takwas ne ka misali asbabu zuhuri kamar misalin sabuwa na zuhuri almaliya Almaliya.
wanda suka shuɗe Na'am.
mun faɗi kamar yadda muka yi bayani sabuwar zuhuri wanda suke guda takwas ɗin nan da muka yi magana kowane yana da muƙabalin sa to yanzu muƙabalin nasa shine kamar reshen kenan an ce wancan shine asali to da shine ake magana zancen zahiri kenan to ana magana tawili kuma to sai a ɗauki wanda yake muƙabalin sa idan an yi magana hakika ne to yanzu a ce mujazi yawa kamar yadda mun san hakika ta kasu kashi uku hakika lugawi da urfi da shari'i to haka akwai majazi wanda ya mukabalin waɗannan to yanzu majazin za mu yi magana idan mun magana hakika a can amma sai mai magana majazi a na hamna alama jayi can kaga dama da hakika ya fara da majazi a can sai ya fara to akan majazi da yace hamlun ala majazi lafzin shar'i na'am
aw lugawiyin aw bi ghayri marfi yace dauka a bisa majazi lafzin majazi lafzin majazi na lafazi ka dauki abu a bisa majazi lafazi lafazin na shar'i na shari'a ne aula aw lugawiyin ko na luga ne wa bi rufin mar'i ko kuma abin kiyayewa ne bi urfin da al'ada ake kiyayewa a wurin na'am wannan ana daukan abu a bisa wannan abubuwa a dauki abin nan cewa majazinsa ne yasa za a yi tawilin wannan magana na'am majazin na shari'a ne ko na luga ko na urfi a kaulana to shine yanzu zai fara da majazi lugawi yanzu zai fara sai ce kaga faɗin mu fi wajibin mu madhaban matabu malikiya da muka faɗa muka ce a cikin wanda ya samu sil'arsa fi falashin a cikin taklisi aula biha muka ce shi ya fi cancanta da shi na'am hujjatuhu hujjarsa wannan abin mu da muka faɗa qaulur rasuli faɗin annabi sahibul mata'i ya ce ma'abocin kaya a haƙu bil mata'i shine mafi bai cancanta binti za'i da karɓa bil mata'i da kayansa na'am
wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace sahibul mata'i a haƙo shine mafi cancanta bi mata'i da kayansa idza wujida bi ainihi ko idza wajada bi ainihi idan ya samu abin da ainihinsa idan misali yanzu mutum ana bin sa bashi sai zama bashin nan da ake bin sa ya zama ya ya hada da shi har ya zama ba zai iya biyan bashin nan masu bin sa bashi sai suka je suka yi shi ƙara wajen alƙali to abin da shari'a take yi idan ta tabbatar cewa eh lalle hakika ba shi da kuɗin da zai bayar kuma su koma masu bin sa bashin nan yanzu sun matsa lalle suna son a ba su bashin nan ajalin su biyu ya sauka sai a ce to a masa tablisi Allah ya kiyashe mu da tablisi na duniya da lahira tablisin shine a ce to duk wani abu naka a ɗauko in dai ba wani abu wanda yake mu'amala da shi kamar kayan da zai sa ya je ya sallah da su ko kuma makamancin irin wannan ba sai a ce duk a ɗauko su a zo a siya in gida ne yana da shi wanda wanda yake zaune yana da wani gida sai a ɗauko a zo a siya in tufafi ne bayan wanda yake ɗan sawa da wanda yake zuwa juma'a da shi duk shauran sai a ɗauko a siya in aka zo aka sayar sai a ce to ina masu bin sa bashi kudo sai a raba kuɗin nan kowane kaya idan misali kana bin dubu ɗari aka ga cewa za a yi biyan ka dubu ɗari daga cikin kuɗin sai a biya ka in ba za a iya ba sai a ce to kowa a bashi rabi rabi sai a ɗauki rabin abin da za a biya sai a bashi sai a ce musu kuma to ku je sai lokacin da ya kuma zuwa ya samu wani kuɗin sannan sai ku zo kuma mu kuma kwashewa mu zo mu raba muku shawara to idan yanzu misali kai sai ya zama ka sai masa da wani abu abin nan da ka siyan masa bai baka kuɗin ba a matsayin bashi sai yanzu ka zo ka ji labarin za a yi masa tafilisi sai aka tashi aka fito da kaya a cikin kayayyakin sai aka fito har da rigarka da ka siyan masa to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa to sahibul mata'i aula bi mata'i yanzu mu abocin kaya shine bi cancanta da kayansa a shari'a ta fi cewa mu a mazhaban malikiya cewa idan yanzu kai ana fito da kaya sai ka ga rigarka shikenan sai ka ce a to dama ni ga riga ta nan barin dauki kaya ta na fita da fitata an gane ko sai ka dauki kayanka kawai ka dauka ka tafi da shi an gane ko duk da shi ma ce a cikin mazhaban malikiya akwai maganganu da dama wa'an sun faɗa sun ce idan ya zama na cewa tablisin kasan kala biyu ne akwai tablisi na mutuwa akwai tablisi na rayuwa ma'ana tablisi na mutuwa shine inda mutum ya mutu kuma ana bin sa bashi da yawa kafin a bara bagaro to kufi an zo an fito da kayansa an siyar an biya mutane to kaga wannan ai ba a raja'in nan gaba kuma za a ce za a kuma samun wani kuɗi balantana a biyan su duk abin da ka samu kawai ka samu ka gane ko to a wannan ba dama mai kaya ya zo ya ɗauki kayansa a nan ya ce na fita da fitata kowa sai cuta ta same shi idan yanzu ba a iya biyan su gaba ɗaya ba to kai ma yanzu dai ka bari a sai da kayan a baka wani abu ƙarfi ka ta dubu ɗari ce abinda da aka ba mai dubu ɗari kai ma a baka amma idan wanda ake raja'i ne kamar misali yana da ransa ne aka zo aka sai da kayan aka tafi aka je aka a- za a bayar to haka ana raja'in nan gaba zai kuma samu a biya ko to anan wajen kana ikon da zaka ce ni na fitar fita ta ka ɗauki kayan ka kawai ka rigar ka to wannan hadisin anan yake magana mu a wajen mu yace ma'abucin kaya shine mafi cancanta da kayansa gunci zai binci za da ya cire kayansa ya karɓi kayansa to mu sai muka ɗauki wannan hadisin yana nufin wane ne sahibul mataki sahibul mataki shine wanda ya zo ya siyan maka da kayan nan shine sahibul mataki su ko sai suka ce a'a ai kaya yanzu ya cire daga hannunsa waye sahibul mataki wanda za aka zo za a yi wata biyu
Ranar shine sahibul mataki na'am an gane ko to akan wannan ne muke magana kaga a hakika ai mutumin da ya siyan maka da kaya ai shine sahibul mata'i amma majazi fa yanzu tunda an siyan masa da kaya an siyo da wani kaya kaga wannan wanda aka siyo din aka zo aka fito da kayan za a siyar ai shi ma ya zama sahibul mata'i amma majazi to anan wajen su sai suka ce ai majazin shine abin da ake nufi ba waccan hakika ake nufi mai ainihin kayan ba to shine magana da ake magana yace fal hanafi shi abu hanifa yace zalikal mufallas mufallas ismul maqulin wannan abin da ake nufi mufallasu ne ba mufallisu ba don mu ne muka ce mufallisu mai taflisin shine ake kira kayan da an kuma taflisin shine wanda yazo yace za a sai da kayan ka mufallasu ko shine wanda za a yi taflisin ko to yace wannan shi ake nufi
hakikatan eh hakikatan da hakika daliluhu dalilin sa
al-talbis a talabbusu na talabus eh shine dalilin sa wai shine cuɗanya shi shi yanzu wane ne yanzu yake da kayan a hannunsa na a gane ko na to shi shi a wajen sa yace shi shi ake nufi
na kulna muka ce na ta'ayyinul majazi lugawi na fi gairihi Na'am.
ayyanul majazi lugawi fi gairihi a cikin waninsa na shine kawi ya karfafa Na'am.
da zikirin taflisi da ambatan nan taflisi domin yanzu mutumin nan idan an ce a'a mufallisin nan da ake nufi ana nufin ai shi ana nufin wannan mutumin ake nufi shine ba wai ainihin mai kaya shi ake magana da shi shine shine shine wannan ba ka gane ko na
ba shine sahibul mata'i ba Na'am.
aka ce wannan shi ake nufi to menene d- dalilin da yasa aka kawo zancen tablisin ma a zancen tablisin da aka kawo an kawo tablisi ne a matsayin zancen cewa dan mutumin nan idan ya zama ba zai iya biyan bashi ba za a sai da kayansa a yi masa wannan ko na to ka gan haka ne a shi kenan zancen tablisin ma da aka yi magana ai an yi magana ne saboda me saboda me wancan kayan shi sa yanzu aka ce za a yi wannan ɗin tablisi na da sauran haka sai sai muka ce to in haka ne ya zama akwai majazi daga wikenan figeri a cikin waninsa a ce mufallisu ba wancan mai kayan na hakika ba ne a ce wannan mai kayan wanda aka sai masa da kayan za a yi masa tablizin shi ake nufi da da da- da sahibul mata'i a wannan ai majazi ne amma wancan ai shine hakika abinda ake nufi shine sahibul mata'i wanda yazo ya sai maka da kaya na wa qawluhu wannan kaga a nan wajen kenan mu muka yi magana akan dalilin wannan ne muka yi magana na qawlu fadansa la tankihu ma nakaha kada ku aba'u aure ma na kawo aba ukun abinda iyayenku suka aura minan nisa'i na daga mataye na'am audaha wannan ya bayyana na'am Yawar mulmul yawar mutahharat.
na'am da haramcin nan na surkantaka na'am izina da zina da hanafiyanci ga hanafiya wa ba'alu sahabina da ba'alin na sahabon na'am wasu ba'alin mazhabin ma hanafiya gaba daya da kuma wasu ba'ali daga cikin mazhabin malikiya su ne suka faɗa suka ce qur'ani da yazo ya faɗa ya ce la tankihu ma na ka aba uku minan nisa'i illa ma qad salam kada ku aure abin da iyayenku suka aura na daga mataye sai dai abin da ya riga ya shuɗe din to wannan shine ya nuna cewa yanzu idan mutum ya je zina da mace to ɗansa ba zai zo ya aure ta ba domin abin da ake nufi da nikahu abin da ake nufi da shi alwadu tabi ake nufi wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da nikahu al'aqadu kullu aure ake nufi to raka su a wajen sai suka ce a nan wajen da Allah ya ce la tanki huma naka aba hukum min nisa illa ma qarsa lam nan to ya bayyana bi hurmatil musaharati na'am da haramcin sarkantaka bi zina da zina lil hanafiya da hanafiya wa ba'al sahibina da ba'alin sabon mu wa an daga cikin malikiya sai suka ce ai mutum yanzu idan ya je ya zina to ko shi uba ya zo ya zina da da mace to ba yanda za a yi danta dansa kuma ya zo ya aure ta haramun ne danta dansa ya zo ya aure ta an gane ko na'am wa shafi'iyyu imamu shafi'i wa ba'duna da kuma wasu ba'ali daga cikin mazhabin malikiya kuma har ila yau su kuma Na'am.
suka mara masa baya na'am suka ce a al-muradu almurada ai abinda ake nufi da da maraka a bawon nan al-aqd al'aqadu ne ana nufin kulla aure ne yadda hakikatan yuradu domin ita hakika ai idan an ce maraka a bawon ai abinda ake nufi da nikahu asharu ai shine abinda ake nufi al'aqadu ne kulla aure ne shi ake nufi to da haka ana nufin wanda iyayenku suka daura aure da su ba wai wanda suka yi zane da su ba kenan. idan yanzu mahaifin mutum ya daura aure da da mace ya tafe ta to shine ake magana da zancen cewa ba za ma ka je ka wannan ba amma ba wanda mahaifin mutum ya je ya zama da ita ba kuma a ce ba za ka aure ta ba ba wannan ake nufi ba ana nufin wanda ya aure ta ne shine kai ba za ka je ka aure ta ba yawan ya za a ƙi fitan yura da fishir eh domin ita ita ce hakika da ake nufi a cikin shari'a cewa kullu aure ake nufi ba ana magana zancen kawai idan mutum ya je ana nikawa a ce ta ba wanda duk wanda mata mahaifinsa ya ta umarci kawai shi kenan ba zai aure ta kuma ta kun kowane iri ne na aure ne ko na zina ne shi kenan su abin da suka ɗauka kenan a hakika abin da ake nufi a shari'a ita ta san wani ba ruwanta da wani zancen zina ai tana magana ne zancen ɗaura aure ne ke nufi da ana nufin wanda aka ɗaura aure ne kan nikahu filwaɗi kaga au a shi in haka ne aure filo ɗaya a cikin tabi a jazu a zama mujazi kenan a ce tabi ake nufi a nan wajen ba wai kulla aure ba mujazi kenan ba hakika bane jawabul awwalina zalika zalikal mujazi jawabin su na farko din can da suka faɗa suka ce i idan uba yayi zina da mace bai halatta da ya je ya aure ta ba to su jawabin su da muka yi musu wannan maganar muka ce a aka da ake nufi so su jawabin su sai suka ce ai zalikal mujazu wannan abin da kuka ce majazin ayyana hu istisna'u ai wancan togon da aka yi magana shi ya ayyana ai da ma qur'anin majazin ake nufi ba ma wai hakika ake nufi ba ko abin da kuka faɗa domin ai cewa aka illa ma kar salam ko sai dai abin da ya shuɗe to wanda ya shuɗe a koma tarihin abin da ya shuɗe me ake yi ai an koma tarihin abin da ya shuɗe din ai idan yanzu misali mutum yanzu yana da mace ko yana da mata idan ya mutu ai kawai ɗansa zai zo ya gaje su daura aure yake yi ai ba daura aure yake ba ba shine hakura ne yake faɗa yake cewa la ta rusun da za a kara nan ba yace kada ku kada ku gaji mata da tilas to ai ya nuna kenan ashe a wannan lokacin kawai mutum gado kawai yake zo ya gaji ubansa kawai shikenan sai ya ci gaba da tabin matan matan matan abin haka ashe magana tabi kenan ake magana ba a gado ba tunda a can lokacin akwai wani gado to illa ma kan salafin da ya nuna ashe shi ya bayyana mana kenan wannan majazin da kuke magana mu ma dama ba hakika muke magana wannan majazin shine majazin shi ake magana kuma a nan qur'ani ma majazin yake nufi ba ba hakika yake nufi na domin me yanzu kullum abahu bil wadi halafa na domin kowanne daga cikin makar salafa din nan halafa yakan maiwa abahu babansa ne filwadi a cikin taki gyara ne a wajen na yakan maiwa babansa a wajen taki Zu- idan aka zo aka yi wannan abin kawai yana mutuwa kawai shi dan sai zai maiwa uban kawai ya ci gaba da tabin sauran mata min gaira a ƙadu ba tare da wani kullu aure ba sarasun nisa'a ha to du- ku duba aya da ta faɗa man tace tarusun da nika ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarusun nisa karaha ai kaga yayin da ke cewa kada ku aure mata tilas kada ku gaji mata tilas ai ba cewa kada ku au- ku aure su ko na kaga ashe yana a wannan lokacin me suke yi kawai gado suke yi kenan kawai na ta dillu Ta dillu ita ba- wannan aya ta tarusun nika ta tarusun nisa din nan na ta dillu ta shiga ta shiryar ma ma a fahishatin Na.
har a can karshe ma ya ce innahu kana fahishatan wa makatan wasa a sabilan ko Na.
karama haka ya faɗa ko kaga har ya nuna ma cewa wannan abin da kuke yi na taɓin ku je ku tafi matayen iyayenku to wannan abin mummuna ne
na kaga ba yana nuna cewa aka dike nuna ba kenan yana nuna taɓi ne kenan yake nufi ai waɗa ai taɓi yake nufi
na dalilu na kaga wannan anan wajen a ya ga su hujjar ta zo da cewa majazi ake nufi ba hakika ba kenan ake nufi idan mun ce ai dama wannan majazi ne muna son mu kare su saboda hakika shine asali mu ce a ku kuma kuna magana majazi ya za a ana magana hakika ku magana majazi sai to ai majazin annan qur'ani ma yake nufi ba ma hakika yake nufi ba majazin yake nufi shine hujjar su annan na dalilu na dalilin mu kuma yanzu zai shiga wani abu kuma yanzu zai koma shi kuma magana zancen a a can mun yi magana zancen sababi kurfi ko ai majazi kai Eh.
mun yi magana jaza- majazi lugawi mun gama anna zahari Mhm. zahara ce ko na anna zahara cewa zihari na yalzamu fi ya amati ya lazima a cikin ku fi amati sayyidaha a cikin ku yanga ya lazima sai da hali na ya lazima sai dinta Na.
ya amatin a cikin ku yanga na saboda me na bayu ulamu mayu na saboda abin da aka sani في آية ayatul آية zihari a cikin ayan na zihari نعم من نسائه min nisa'ihim daga yanzu kuma ya koma urfuri kafin da farko abin da muka yi magana mun yi magana zancen lugawi sannan kuma muka zo magana zancen shar'i shine walakin tu mana ka aba kuma nisa'i shi mu gama yanzu shine shar'i yanzu kuma zai koma kan urfuri yanzu kuma shine na uku da mu to shine yace wannan ayar da ta zo ayatul zihar din nan an santa ne ai abin da ta faɗa wallazi ne zaharuna min nisa'ihim ko نعم min nisa'ihim aka ce to nisa'u din nan su ake nufi da nisa'u wanda suke zihari da matayen su kuma za mu malikiya muka ce ai nisa'u din nan abin da ake nufi mata ta aure ake nufi saboda haka zihari baya zihari kenan aya nisa'u kai an aka faɗa ana nufin kowace irin mace kawai in dai za ka iya istimta'i da ita to ana nufin ita mun ma za mu malikiya abin da muka faɗa kenan kaga ya hada da mata aure ya hada da me da kuyan gama bisa shi cikin wannan abu saboda haka yanzu idan sayyidi ya zo ya zihari da matarsa izhari shine ka kamanta mace yalla bayanta ne ko hannunta ne ko kuma wani abu daga cikin jikinta ka kamanta ta da wata da wata zima harramaka ko yarka ko wani danka ko kuma uwarka ko kuma kamancin wani daga cikin waɗannan abubuwa misali ka ce zaharuki ka zahari ibni bayanki kaman bayan ɗana yake ko kuma fuskarki kaman fuskar uwata take ko kuma fuskarki kaman fuskar ɗana take to duk wanda kai wannan to kayi zihari kenan an gane ko idan kai wannan ziharin sai ka ɗaya daga cikin kafarorin da muka yi magana kamar yadda ake na ramadan din sai ka yi su dole ne wajibi ne sai ka yanki ko kai kai kai wannan kayan da kuyanga ko kuma kai azumi ko kuma kai wancan da muka yi magana a ɗaya daga ciki da muka faɗa da kafarorin nan guda uku ne da ake magana to yin wannan kafarar ziharin da muka yi faɗa ya ayyana cewa tunda an ce min nisa'ihim to nisa'u ko ya hada duk gaba ɗaya mace da za a iya fitar ita kuma za mu riga sai muka ce har ku yanga ma dan sayyidi yace da ku yangarsa ya zihari gare zai ce bayan ki kaman ko fuskar ki kaman fuskar dana take ko kaman fuskar ta take ita ma wannan sai yayi wannan kafara sannan zai isanta ita mu abin da muka faɗa kenan wa hanafiyu Abu Hanifa wa shafi'i da Shafi'i kasa habi kamar yadda sahabban su ma duk sun goya musu baya ba wani wanda ya bude a cikin su na'am duk gaba ɗayan su mukassasun suka ce wannan ai an keɓance shi fil urfi a al'ada bi zawjati da mata ne duk inda kaji an ce nisa'u to ana nufin matan mutum abinda ake nufi kenan in dai kaji an ce nisa'u shi za a can ma sai su kawo wata aya idza ka yake shahidu cewa yake cewa qul li azwajika wa banatika yake cewa ko na'am wa banatika wani sa wani sa ilmumini ne ko yujina alaihim min jalabibihin to wannan magana da yake magana cewa wani sa ilmumini din nan ai yana nufin matan su na aure yake nufi ba yana nufin wai hadda ku yake nufi domin duk inda aka ce imra'atu fulanin aka ce matar wani ai ana nufin matar sa ba ana nufin ku yanga ba ko to yi za a can wajen tunda an san cewa matar wani aka bauɗe daga cewa imra'atu din aka kawo ni sa'u domin nisabu ya nuna cewa mata aure ake nufi to da haka shi zai- su a wajen su zihari dan kayo ku yanganka zihari babu wani zancen zihari kawai sai dai idan mace shi ta aure ita ake magana zihari mu kuma muka ce a'a ita idza ka shahidu shine suka faɗa suka ce domin wannan ya bayyana a cikin ayoyi shine wannan ayar da muka bayyana yanzu na'am kula dalaka kullum muka ce a ziharu zihari Na'am.
rasaha ya tabbata fil ja- fi jahiliyatin a cikin jahiliya ya tabbata talaqan saki ne wannan ma nasiha yayin da aka shafe shi wa'ada ya Wa'ada, koma na'am.
fi tahrimul istimta'i a cikin haramcin nan na jin daɗi ammal amma ima sai ya gama hada ku yanki Dunal junal injina'i ba tare da hani ba da can a ka'ida lokacin jahiliya akwai zihari akwai ila'i amma a lokacin jahiliya idan ka yi irin wannan ziharar ka kamanta mata da bayan da da wata zima hamar da maka to wannan abin suke da musulunci ya zo sai ya ce a'a ba saki ba ne idan dai kai wannan kafin ka kuma zuwa ka je ka yi istimta'i da ka ji daɗi da wannan masu taka sai ka yi kafara sannan za ka je ka istimta'i da ita amma ba saki ba ne sai muka ce to idan ku duba shi abu biyu ne akwai hukunci akwai mahallin hukunci hukunci shine da a lokacin jahiliya idan kai zihari mata ka taso shine hukunci wace ce mahallin hukunci mata an gane ko to yanzu da aka zo aka ce an ɗauke wannan abin ba saki ba aka ce abin da ake nufi da zihari shine cewa idan ka je ka yi dole zuwa za ka zo ka fara ka koma to da hukunci ya ɗauku sai mahallin hukunci ma sai ya ɗauku an gane ko No.
duk abin yanzu ya zama da cewa tun da hukunci ya ɗauku ba saki bane to yanzu abin ma ba mata kawai ake nufi ba ana nufin hadda kushi mu magana da muka yi magana kenan inda hukunci ya canja sai kuma mahallin hukunci ma ya canja yanzu abin sai ya zama duk wata wadda za ka yi istimta'i da ita in dai kai zihari da ita to magana ta faɗa kanta hadda ita ita ma saboda ka hadda kuyan gashi na a cikin wannan magana na'am sai suka ce qalu hawo ka faɗa sai suka ce to shikenan kalu sai suka ce fanan sakal hukum fa nasul hukumi Na'am.
shafa hukumci mu a wajen mu laisa yulzimu na sama halli Na'am.
bai lizimta cewa ka shafa muhallin ka ba domin kun ce haka ne Kan mu koma ila'i.
magana ila'i ma kalila iulam shi ma ilahi ayi ulama an san wannan a lokacin jahiliya cewa lokacin jahiliya da gaba ɗaya da zihari din nan da ilahi duk gaba ɗayan saki ake yi shi kuma ilahi shine mutum ya rantse cewa ba zai taɓa matarsa ba fiye da wata hudu idan dai mutum ya rantse cewa ba zai saki mat- ba zai taɓa matarsa ba sai nan da wata biyar ko wata shida ko sama da haka ko nan da shekara to shari'a za ta wuce kawo ƙara shari'a ya ce jeki a kirawo shi kai duk yanda za ka kaje ka ta umatan nan ta kare wannan rantsuwar da kai in kuma baka yi haka ba in ta dawo mun ba ku nan da wata hudu shine ajalul bila'i kenan sai a ce nan mun baka nan da wata hudu in har ta dawo baka sake ta ba to za mu sake ta da zaka yi abin su je su zauna har zuwa wannan watanni guda hudu idan har bai taɓe ta ba in ta dawo zan alƙali sai alƙali shi to shi kenan mun sake ki yake ita wannan shine ilahi to shi ma a lokacin jahiliya kamar yadda ziharar can yake idan kai ilahi shi ma a wajen jahiliya shi ma suke amma da aka zo musulunci sai ce a ba haka ba suke bane shi ma sai ya masa irin wannan hukunci to yanzu idan kun ce can wajen abin da aka faɗa ai kun faɗa kun ce a can mahallin ya haɗa saboda an ɗauke hukunci shi ma an ɗauke mahalli yanzu ya haɗa da kuma hada to ya zancen ilahi kuma yanzu idan mutum yanzu yana da kuyanga ya ce ba zan tafiye ki ba ko bayan shekara ne waye zai tilasta shi shari'a ta za ta zo ta ce masa lalle lalle sai ka ta umma taka ko kuma har ta kafa masa hujja ce lalle sai an ga adalin ilahi shine wata hudu ba wani wanda zai ce masa haka sai dai a ce kashi tuma kashi tuku yankan kawai to ai a can wajen ma hukunci ya canja ko domin da saki ne yanzu kuma aka zo aka ce ba saki bane to ai da sai a ce yanzu ila'in nan ma ya hada hada ku yanzu ku yanga kama baka sai yanzu ka ce ba za ka tafi tafi ta ma a kasar mai albata ashura to me isa yanzu shi kuma ila'i aka ce ba haka bane aka ce kawai mata aure ake nufi shi ma da sai a ce ai har can hada ku yanga ake nufi a ga duk yanzu yayi daidai ko suka ce to me isa nan ba a faɗa ba wala kaga muna magana akan wannan magana kawai kenan mun haka ne wacce magana kawai ita muke magana wasani alhamdulillah to